إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar wanda ke gabatarwa ɗan kula Simin Abdullah. Muna wata ‘yan uwa daga nan da gidan radiyon jihar da magaram GRG zai kira mu ce insha Allah masu jin mu ta hanyar rediyon jiha za su iya kiran mu a lambobi kamar haka lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 kina lamba ta move mai lamba 94 32 50 arba'in da biyu kenan 94 32 50 40 Allah mana muwafaka yan wannan su ne lambobin za a yi kira kai tsaye a wannan yau muna ranar laraba sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyar Allah mana mawafaka kina masu kira za su iya kira daga nan haya zuwa karhe shidda ba minti ishirin ganin nan tsayawa ga lokacin sallah mu jama samu sallah a gida kina haya zuwa shidda ba minti ishirin bayan nan sai da aji wani kamar hudu ba insha Allah da ake sawa amma daga nan haya zuwa muna kai tsaye har daga haya zuwa karhe shidda ba minti ishirin insha Allah Allah mana mawafaka assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da daga ina?
daga nan mara ama to bismillah
tambaya ce wai kawai ni da kawai kishiya ta muna shiri sosai haka eh
sai wajen ran suka samu sabani tsakanin ta ita da mijin eh
tana cewa zai sakin ta sai na ce mata baya saki ta wata ce ya saki ta
eh na ce ni ku inda ya sake ki ma ya sake ni in na zamna da shi zama haramun to ya ne kuma yanzu ina nadama kalmar da ni to ya ci kama radio ke shi ya ci kama radio ke shi yawa to muna fata dai kenan masu kiran mutum lokacin da kake kira sai ka kawo da radio ka kai magana radio tana yi ko ka bar radiyon ko kashe radiyon kuma muna haɗi da lambar da za a iya kira namu zan maimaita lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu Allah mana mafaka yan uwa kamar da yadda muka saba insha Allah a wannan hili mukan amsa tambayoyi yan uwa wanda yan uwa cewa wannan addini lazim ne mai son addini karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dole tambaya assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah aiki a cikin wannan sanyi-sanyi da muke da hazan nan.
to Allah huda malahiya
Ya albarka Muhammadu Rasulullah.
amin amin
Allah wata ‘yan tambaya ce muke fare.
to bismillah Muna tare da malam Aminu Suguji, kasar Kwargwam.
ƙasar ƙwarƙwam to bismillah amin
Wai muna yin sallah.
eh Sai sai muka yi sallah da wani mai daruri mun cikin sahu ɗaya kuma muna sallah sai ya saki fitsari wai makwabtan shi ya kamata to wutsarin ya ta- ya taba su
eh ya taba su a dole su cire sallah
ya san canza da wannan gaba daya dole a ba rola ba shi ayi wutsari kamar kan sai duka kamar kamar radio duka ka- ka- kamar radio ka- kamar radio kaji bayanin insha Allah kamar radio Eh, to eh, insha Allah eh. Mm. eh muna fata kenan dai shi wannan eh me yake cewa wanda wutsari ya abin shi ya hutu na makwabci ya taba ka yan uwa matsala eh, assalamu alaikum
Allah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah muna hawan lahiya lafiya lau alhamdulillah ya lamurra alhamdulillah daga ina malam wani ne daga kurnawa kunna ƙasa ina ce kunna ƙasar dogo to bismillah maloli
Allah malam tambaya ce muke bisa ga sarki dare ya yi ha
tambaya ce muke akan mawarki to bismillah mm. to ya cire kenan to maloli ka kira gaba kenan ka ce kan holiki kuma ka biyan naka ba eh mai magana akan cewa kishiyarta ta ce an aka sake da ita ma wallahi an sake to ilwa ai mace ita ba sakin kanta ko ba ta haramta kanta kun kin kaba ne da kun sai dai in kin ce wallahi ya sake ki to wannan shine zaki kafara ta rantsuwa amma cewa na haramta zama da shi wannan ba aiki mace bane ba amma in kika yi rantsuwa cewa wallahi ya sake ki kuma shi bai sakin ba kenan zaki kafara ta rantsuwa shine ciyar da mutum goma abinci ba danyen abinci ba abinci a dahe a ba mutum goma abinci in ba a iyawa a yi azumin kwana uku amma daman kabba ce mace bata ce ai ta haramta namiji namiji ke nan bata bata ba bata sakin ma- namiji kuma da wani ababen kurin kabba ce ma bai kamata ba da daɗin zama ki g- ki gama alaƙar ki da mijinki da kishe ki da mijinki bai sama me alaƙa tsakanin su bai sama me alaƙa ke ki sa kanki cikin abin da ba naki ba bai dace ba ki haka kin da dama kin kabba ne kurin sai misali wutsari ko na yaro ko na babba iya kusanka da wutsari ya gangaro in ya taba ka dole ka barta ka yi gaba ko ka yi baya an kuma ka ya taba ka dole ka cire sallah ka je ka wanke wutsari tukun ka zo ka yi sabo sallah wannan shine magana ta wanda makwabcinsu yake da wutsari ishin ta wutsari in wutsari ya taba ku dole ku cire sallah ku je ku wanke tukun ku dawo wannan shine abin da yake kan haka yan wadda muna maganar cewa eh, tambayoyi na addini lazim ne mutum da abin da zai na addini ya yi kokarin tambaya ya yi akan sani kai akan jahilci kuma in wani abin za ka yi kana tsammanin halaka ne ko haram ne ba sai ka caɓa wata wani ka tambayi mala a'a kahin ka yi abin abin da kake shakka halaka ne ko haram ne to baka aikatawa aikin magabata masu imanin kwarai bisa sai sun tambaya me hukumcin kaza in yi ko ka in yi assalamu alaikum kenan sai ka tambaya me hukuncin kaza kayan ka aikata abin bayan ka tabo ta ba ka dama kuma tambaya za ka yi bayan ka lalata abu a duk wa abin da baka san hukunci kan shi kana shi ko kana shakka halaka ne ko haram ne to kayan ka aikata sai ka zo ka tambaya me matsayin kaza a shari'a to kaga wannan shi kamata kai ba he ka aikata abin ba ka zo ga nan mahuta kuma gaskiyar magana wannan shine muna fatar da yawa mutane suka yi- san- suka aikata abu dama suna shakka ko sun san ba ke wai sun kare to ya zan yi kaza na fata a yi kokarin mana a ji tsoron Allah a yi kokarin kau da kai daga abin da yake haramu ne kuma in an riga an aikata a yi kokarin komawa ga Allah subhanahu wataala a yi kokarin tuba a wajen Allah subhanahu wataala Allah shi mu muna da maimaita cewa lambar da za a yi kira kai tsaye ne a lamba ta Airtel mai lamba 96 da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum na'am bismillah to Allah ya taimaka ba ka ba tambaya bace ku to assalamu alaikum shi ne kenan muna fata yan wa kenan dai a gane assalamu alaikum
Alo?
assalamu alaikum to lamba biyu dai aka bada in wannan ba ta yi ba sai ka yi kiran waccan su ne lambobi guda biyu na mamu da airtel kenan eh, in ma da ya zo kine dai in kai wannan haka jaraba da waccan Eh, muna fata yan dai za a fahimci dai cewa wajibi babu tsira ga dan adam baka da wani tsira ila wannan addinin naka assalamu alaikum baka da wani abun tsira illa gyaran addinin ka shine gaba da komi shine gaba da komi shine kai ka kyawar rayuwa anan haka gobe kiyama kai ka kyawar rayuwa assalamu alaikum ina ga yawan abin rezo kin ne tun an yi magana lamba biyu aka bada wannan bace ba sai wannan da kira wannan na'am na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to kenan ah, muna maganar ibada ba ibada a karon da na ga dama ko na ga ana yi ka tambaya ko da misalin sallah aikace kana samun malami na addini ya koya maka arwallah aikace sallah aikace kafin kuma zan samu amma bayani dalla dalla assalamu alaikum kai ikon Allah kenan kana isa malami gaba da gaba ya koya maka inda ake arwallah aikace zai ma sauki in ka koya aikace in yi so kuma yau da gobe ƙara ilimi me farilla me don wanda gaba ya yi shi amma kai tsaye ka samu wanda zai karantar da kai ibada aikace ya yi sauki illa magana ga mutane haka masu aiki da whatsapp wannan sadarwa ana iya suna iya tambaya kan shi a aika musu ibada aikace ko arwallar ko sallakin insha Allah an wa masu harkar masu abun whatsapp ana iya aika ma shi a aikace inda ake sallah ko da ake arwalla zai taimaka wa mutum in so kuma sauran bayani mutum sai ci gaba da yi tsawon rayuwa kuma ƙarin ƙarin ilimi ne amma ba a zama haka nan kurin ina sallah inda na ga dama kai ina arwalla inda na ga dama ko in bubuga dai kurin haka arwa sallah kenan dan haka wannan sallah ya ta zamanto kurin kayi ta ne amma ba sallah bace kamar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke ma tare da shi na sahabbai sun gan shi amma ya tabbatar da wani iya wata sallah irin wani bige-bige ba nutsuwa ya ce ma sauran sahabbai kun ga wannan bawan Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu ka wani addini ba addinin ba addinin da zo da shi ba to kaga idan mun zala yana rayu haka ta wakana ina ga anzu ta haka yana mutum kwarai ya yi kokarin koyan ibadar shi kuma bale a yau yanzu yan wa ibadar Allah duk ayyuka me muke yi banda sallar me ake yi banda sallar ayyuka abubuwa na na farilla ko na ibada ko sabon me kai ka babu to ko a daki ma yan wamsan sallah ita ce mahi kima a cikin duk ayyuka da zaka ma Allah zaka yi na ibada sallah ce a gaba sallah ce a gaba wanda gobe kiyama duk abin da ka zo da shi kayi jihadi kayi zaka kayi azumi kayi kaza kayi kaza kayi kaza idan aka zo duk wani aikin na gaba da ko sallah ke da kuwa ita za a bincika a raure idan aka samu sallah ta yi ta yi kyau an karɓi sallah to ku da ku sauran takardu na sauran ayyuka to kaga anan kenan idan aka wayi gari da aka zo aka ɗauko takardunka na sallah ma sallah ba ta yi ba to kaga anan kahin ai wani abu da ya kaje inda baka so shine ake gudu na sakakin mutane wajen kula da yin sallah za su rayu suna sallah kurin yanda suka ga dama ko wanda ya ga ana a masallaci ko a gidansu kurin haka ya duga ya tashi duga tashi inda za a ce wata ran liman bai zo bisa sallah bai iya ba alhali ai bai ka limanci ba dole zai sallah shi kadai kenan shi ne zai yi limanci in sallah ka kawa baka iya sallah baka iya limanci kai masala ma kai dauke maka sallah kenan sallah kenan ta kenan ko tunda baka iya jagorancin sallah baka iya fatiya baka iya sura to ina ba to kenan a'a nan ma baka yi liman ba to kenan kaga sallah ka kai ɗaya tana da matsala kenan da haka mutane wajibi ne a halka a tsaya a je a karanci addini a karanci ibada tun daga shiga banɗaki zuwa arwallai zuwa sallah da sauran ibadodi duk da mai magana akan tauhidi tun sauran shirkanmu dama sun da shine jigo da wani ana magana ne bayan tauhidi dan tauhidi shine jigo shine gimshiki na farko to bayan tauhidi bangaren ibada muke magana shine sallah ita ce a gaba in bangaren aqida ne ko abin da mutum da kudurta wannan kuma in babu shi da masallama babu ita ta shi da farko ka huwa akan tauhidi ka dauki alkawali tun da ka zo tun farkon lamari abin da ke wajibi kan kowa haƙƙin Allah kan kowa kalmar tauhidi kai kai alƙawalin ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kan wannan shaida da kai ka tabbatar da ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah nan duk wani abin za a ce an ce bauta su ka ke yan sallah ko su jada duk abin da yake haƙƙin Allah ne ba a kiran kowa ba a ma kowa shi sai Allah to kakkama wani Allah ka ɗauki alkawari ka ce ashadu an la ilaha illallah na shaida na ɗauki alkawari na yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka ce wa anna Muhammad ka ce kuma ka shaida anna Muhammad shine manzo na Allah to kaga wannan abun su ne kamata mutum ya horkon shine horkon jigo idan ka kawo tauhidi ka yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kenan ba mai halittawa haramtawa komin ibada Allah ne kadai kun babu na abu na ibada za ka ɗauka shi daga halin wanda Allah ya koshi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam wa rahmatullah Algata barka da yamma yawa barka daga ina
daga Kalgo Bell nan Hulanin Taketa to bismillah
eh mu ne sai muka ga wani ko kuma ɗaya daga cikin mu sai ya sa shi sallah kuma yana da siffan malami ashe kuma ba malami bane ba
to sallar da ya bar wani abu ya duka ya karatu ya duka kuma an kare daidai
yawwa malam kamar eh, sallar azhar ne haka eh
ɗaya daga cikin mu sai ya sa shi gaba yace malam imana sallah sai ya jagorance mu kuma sai ya bayyana ta to
ya sallar mu take kuma da Allah malam a ja kunnen jama'a duk wanda ya san gaskiya kawai bai san ba bai san ba karatun abun nan ba kawai bai san farilla ba bai san sunna ba bai san komai ba dan Allah dan annabi ya bar kawai jagorantar mutane fi sabilillah saboda yana sa shi- mutane cikin wani eya ne to kamar radio dan hulani
Aha.
eh wannan bayanar da yake abin da yake masala idan shi sa aka cewa mutum in kuka sa mutum limanci idan ya tabbata musamman bayyana wadda ya tunda sun ji karatun shi in ya cika fatiha da sura da komai sallah ta daidai amma ya bayyana to wannan ba ƙari kenan bai san sallah ba amma idan ba fatiha kun ji ba fatiha ma to hidda sake sallah kenan kaji magana kenan an habba fatiha cikakka to sallah za sake amma akwai fatiha bai na ce lahin a gaba babu kari a gaba assalamu alaikum Wa alaikum salam malam barka da wuce.
barka Na alwala malam daga mata mai ne to bismillah muka kira. Eh, Na ce malam kamar malamin ka ne ya ba ku sallah. To kuma sallar shi akwai matsalar bangaren fatiya ba ta zuwa daidai. Sai ka wuta shi kawai guda kuma akan ya gyara.
eh kuma shi ne bai gyara ba ka gani halar da tsawon lokaci ka ƙara gyara mai bai gyara ba kana ya kaurace mai zuwa wani mahallaci ka kusan wani mahallaci to kamar radio ka shiga kamar radio ka shiga kamar radio ka tambaya ta To.
tambaya ta biyu to kuma kamar akwai har kamar a gaban mahallaci sai ga mutane sun shigo da wata salaya da sauransu a ce kawai nan wajen mu ne wajen manyan mutane shi ne muke son ƙarin bayani
to akan haka ya dace kuma mutanen ba malamai ba ne ba haka ne manyan mutane ne haka ne ko da To.
sallah ta ɓaci mutum ba zai iya gyara ba sai a ce su za su yi gaba ina likitan albiyan da ta farko mi
a tambayar ka ta farko
ta farko ta halakar malami wajen bangaren kwace ta na ga- yawa, na- na gane shi kenan na gane na gane eh to kamar radio
eh to babu ne eh na gane to eh, magana da yake ta limami bai karatu na sallah kuma an nema a gyara bai yi ba. to shi dai tsakani ga Allah in har liman bai yi fatiya ba kamar da ya yi haka ya kamata a mai nasiha cikin mutunci ya gyara to to amma idan an yi an yi bai gyarawa kuma ba baka iya sake shi to kai ka san inda dare maka sai ka sake masallaci wanda zaka samu liman wanda ya fatiha gaskiya magana kenan baka bari domin bai halitta ai, wanda bai iya fatiha bai sallar limanci wanda bai halitta kuma balle kai ka iya kaga ita kuma fatiha ma'ana mutum babu fatiha babu sallah la salata liman maka bi umul kitab babu sallah ga wanda kan da umul kitab ma'ana fata ta kitab dan haka ka mai nasiha har bi gyara ba to kai ka sani da dai maka dai musalla sai ka sai masallaci wanda za ka yi sallaka a cikin nutsuwa kuma da fatiha sai magana a sa abin sallaya ko abin sallah na manyan mutane to wannan gace manyan manya ne kenan iyawa ba mu iko kansu ne inda suna ji ne eh annabi sallallahu alaihi ya kayyade hana mutum ya riki wani wuri a masallaci ya ce kullum shi ne zai zamana annabi ta kaɗin zama kamar kamar raƙumi shi ne duk da sa ba zama duk sanar zai durƙusa to amma abin da ake magana koran a masallaci ba mai wuri bin da liman ba mai wuri nashi wani kullum ne to amma ana so annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nasan hadisi da kawo wanda suke bin liman sun ta ulu nuha ulu ahlamu nuha annabi ce liyali ne minkum ulu ahlamu nuha masu hankali masu masa masu sani manya kenan su suke kenan a ka'ida gaskiya bayan liman ya zama to wanda ko da kamar da kahodi ko da liman zai kuskure za su gyara mu shi kamata to amma a takaice dai babu wani wuri kuma inda ma a ce malamai na ce za su gyara malamin gaskiya haka dai ba sunna ta kashi ba hima ba a daba da haka kin a ce akwai wuri na wuri daban na alhaji a cikin sahu ko sahu na gaba gaskiya bai dace ba a ke a rike wuri guda kullum mai so ya zo da wuri shi za ke ci ayi gwarmaya na magana sahun gaba wanda annabi sallallahu alaihi ke cewa inda kun san abin da yake cikin kiran sallah da sahu na gaba da kun yi kun samu idan an yi qur'a da sai an yi qur'a dan a baka kakin abu ne kware wanda ya kamata ya zamanto mutum ya zo da wuri wannan shikenan ina damar shiga gaba amma bai zo bai tsare wannan shi bai dace ba kana gida wani ya zo masallaci kai kana baya karshe ka samu wuri wanda zo da wuri bai da wuri ka sama babu adalci gaskiyar magana a bai dace ba haka cin kuna lashe da mu dan muna bayani akan cewa jigon al'amara tauhidi shine jigo a kan shi ne kuma duk wani abu na aka ci na arkanin islam domin akwai arkanin imani akwai arkanin islam shi rukunin imani daman ba sa zama hidda rukunin musulunci ba sa zama hidda rukunin imani domin rukunin imanin su ne heme su ne zai sallah ta zamanto sallah ko azumi ya zamanto azumi ko haji zamanto haji sai mai jigon imani domin babu imani da abin za a shibka an shibka kamar shibka ta saman ruwa bai da fa'ida duk mai san ibada mai sunan ibada dole sai ya kawo kahon shi akan tauhidi ya zamanto wanda ya kaɗe ta Allah da ibada bai kiran kowa wajen biyan bukata bai rantsuwa da kowa misali na yan wa wuraren mu an saba kamar ya zama jiki na mutum zai rantsuwa da takwaran kwatsa ko ya rantse da aradu ko ya ce da wannan dare ko ya ce ma da baki duk wannan rantsuwa ne na jahiliya annabi sallallahu alaihi ya hana mu rantsuwa da koma menene sai da Allah ta makana halifin falal billahi aul samut duk mai rantsuwa in har ta kama dole to ka rantse da Allah in rantsuwa ta kama ko kuwa in har ba ka rantse da Allah to kai shiru dan haka kenan rantsuwa da wani Allah ta kwaran kwatsa aradu wannan dare duk rantsuwa ce take haramun laihi ne laihi ne rantsuwa da wani Allah wannan ta kwaran kwatsa kuwa ba Allah bace haka wannan daren duk rantsuwa ce ba ta dace ba don haka shawatar ruwa nan sami ka cewa duk wanda ya rantsi don abin da Allah ba kai tsaye ce la ilaha illallah la ilaha illallah a mantuwa kai ta gwadon wata ko a radu to kai tsaye ka ce la ilaha illallah da nan sami iya cewa muna halafa bai lata falikun la ilaha illallah annabi annabi ce duk wanda ya rantsi da lata kai tsaye ce la ilaha illallah shi yasa da ana cikin ruwa nan sallallahu alaihi ke cewa mutum ya rantsuwa Abdullahi bin Umar ke cewa gwanda in rantsuwa da wani Allah a kan ƙarya gwanda in rantsuwa da Allah kan ƙarya da in rantsuwa da wani Allah kan gaskiya assalamu alaikum na'am
an wuni lafiya lafiya lau daga yana
eh daga nan ne ba su yin satan da magaram ayyukin da magaram to bismillah
nake so nuna ko a gurin mu wani shi kullum ya ce na rufe da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh kenan shi ma nake so dan samu ƙarin haske saboda shi ma to assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam malam. Malamin ne daga nan Kalkofel take ta.
to bismillah
Halo?
ina jin ka to wannan mai rantsuwa da kabin annabi sallallahu alaihi wasallama manzala ya hana a rantsi da komi sai Allah ba rantsuwa da annabi ma annabi ma ba rantsuwa da shi ko gabanin shi ba yi annabi ya hana annabi ta dimmi rantsuwa to rantsi da Allah assalamu alaikum annabi ta dimmi rantsuwa rantsi da Allah haka manzala ya ce in za ka rantsi to ko ka yi da bakinka shine Abdullahi bin Umar yake cewa gwanda in rantsi assalamu alaikum Halo, assalamu alaikum.
wa alaikum salam Yawwa daga Karko Fulani ne na dawo.
kai ma hullar ne ai naji ka Yau. Sarka wata malam kamar mai sallah yana waiwai waiwai musamman ma kai kanka na jikin shi haka kama yana kallon ka. Ko kuma eh, an ce an ce ah, a daidaita sahu a haɗa yayyazu da yayyazu kai kai ka kawo kafanka yayyatsa ka kusa ga yayyatsa ka ga janye kafashi. to ya kamata hailo ka kara matsa ko ko kawai dinga yajin ne ka bashi dan ba ta haka to ai kama kama radio Mm. eh an uwa mas'ala ta gyara sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sawu sufufakum fa in tamam salata fa in talasa me kace fa me kace ku gyara eh, ku dirta sahunku gyara sahu iya daga cikin cikin sallar ku kenan wata ruwa na iya cewa shedan iya shiga tsakanin sahu da sahu in bugu ga juna ba iya kuna ba da dama ga shedan ya rinjaye ku kenan za ka yi kokarin mai nasiya an ka meka ya janye ka meka janye to kyale shi amma an kare sallah ka mai nasiya ka mai nasiya assalamu alaikum lara daga ina misali eh nan sallar sama ya yi magana akan rashin hada sahu ya ce ku daidaita sahu ko Allah saba tsakanin zukatanku kenan rashin hada sahu iya kawo rashin haɗin kai na al'umma kuma iya ba da damar shi ɗaya ciko da abubuwan illoli da yawa take da su na haka idan ka mai kawo ka ya janye ka ƙara mai ka ya janye to kyale shi an kun ƙare sallah sai ka mai ba ba wani abun hudda kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga musulmi mu ga mu gama sahun mu da kyau mu gama kwahuwa diddige idan sahu a gama kuma ya ce irin rashin hada sahu iya sa rashin haɗin kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ce rashin hada sahu barin tsakanin kofa tsakanin sahu dama ce kuke ba shi ɗayan shigo tsakanin ku ya muku banna kinan kaga iyawa ya gane amma kai tsaye in ka mai ka dan mai kakar ya janye to kyale shi dan wani akwai wani mai baron gaba daya shine amma kaida gaskiya abin da yake kuma aikin limamai ne kamata ya liman kamar da ke sunna an ya shigo masallaci ko iya nan an tada ya kama ya diba sahu ya tabbatar da an gyara sahu kahin ya kabara ta harama shi ne aikin liman kenan shi zai ta istawo wa ta istawo wa tarasa ku daina ta ku gaban junan ku a gama kawo da kawo a gama idan sau kenan in ya so shi sai ya kabara ta harama sallah Allahu akbar kenan aikin liman ne to in kun bai yi ba akwai kenan na ƙasa ko rashin kulawa da abin kai kuma da kai nemi a gyara sahun a gama kahowa a janye to an ka kara mishi kaga alama da gaske yake to he ka sha mai lahiya ka za ka yi sallaka in an kare ka mai nasiha ta dan uwa musulmi dan uwa musulmi ta yi kokarin gyara wannan rashin ko janye kafa kware kuskure ne ya saba ma sunna kuma saba ma kin bin umarnin da manzo da manzo Allah yayi na hada sahu a liƙa sahu dan maganin kaidin shi ɗaya ne Allah mana muwafaka kan haka yan wannan shine dai bayanin da muke muna fatar cewa dai kamar da muka yi bayani shiri namu muna barin kama mintuna 20 kahin lokaci ya kare wanda saboda akwai shiri da ake sawa na da ake cewa na hudu ba da ake sawa kuma ga labaru na karshe da ake kanin labaru shi yasa muke amma dai lamba da nake badawa lamba ta ce kenan ko da mutum bai ji ba tambaye shi ko bai sami damar shiga ba yana iya yin kira daga baya a lambar da na na bada don lambar ta wacce kenan ko da kaji ban ɗauka bai sai muna wani karatu daga baya kada a kira daga baya insha Allah assalamu alaikum Alaikum salam, Allah shiga ka mana.
Awa, daga yana
Daga kasakanta ne, unguwar Tufi Nisa, to bismillah mai sati mamman ne.
na'am tambaya ta shi ne ta addinin musulunci akwai malamai da dama masu faɗakarwa wani malamin in ka saurare shi kamar game da sallah eh wanda sai ce a sallah babu zaman tahiya ko kuma babu kabili da ma'adi sai dai ka ce astagfirullah astagfirullah in matsayin kamar ka samu kuskure to to amma ni na yarda da al'amarin faɗakarwar da kuke da Allah yana da tambaya ya abin yake yawa kana ji na ku yan uwa duk wanda zaka ji malami ne ya ce babu kabili babu adi babu zaman tahiya to ba malamin musulunci bane ba irin masu aƙida ce wadda ba ruwansu da sunan tanar salama kuma kan maka saurare shi zan zaka kai baruka don zai ce zai addini bayan da manzon Allah bai bayan da ya karanta sa ba kenan kaga wannan hadari ne duk mai gaya haka kan ma ba malamin addini mai da zai abada zai kai baruka ne duk mai cewa ba a yin tahiya babu kawali babu adi to da wannan koran batacce ne mai batarwa ku rudu ne addinin shi daban ne nashi ba daban ne da naka da namu na musulunci a musulunci wannan magana babu ita illa yan ra'ayi masu wasu addini kamar masu yan wasu baki da ake tsaye na labaru amma ba addini bane ba a ce na musulunci a ce babu adi ba tahiya kuma ba kalu babu adi gaskiya ba gaskiya bane Allah ya shirye da mu ya mana mafaka akan da ya kuma kula kula Allah gafarta mana yan uwa na ganin ya kamata mu tsaya sau da hannu ki ɗaya wannan dai assalamu alaikum na'am ala sauna gaina alaikum salam daga nan gure ne da gore to bismillah
ya wallahi mala lafiya alhamdulillah eh muna jin dadin abin da to Allah ya taimaka Allah ya taimake mu Mm.
eh insha Allah Eh, kamar Allah- tambaya ne gari to bismillah
kamar wajen sallama ne kamar mutum wajen ya salamce ha- hannun shi na dama sai ya salamce hagu ya ne salam kuskure ne ko
eh kuskure sallar shi ta yi kuskure ne ba wannan bai ba kalu ba ba di eh ta sallar shi ta yi eh kuskure ne wanda bai ba sallah kuma ba kalu ba ba di eh kuskure ne to Allah ya taimake mu yawa to yan wata kace dai kenan mun ga muku dai wanda bai samu kira ba ina kira ga baya ba mun kare shirin in za ku ji kenan hudu ba da ake sawa kuma daga ba insha Allah sai mai wanda bai samu lab- abin shi ba bai shigo ba ya kira gaba a lamba da na bada lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 70 Allah kai mu shirin na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ah? daga ina kake kai
da kamar ba malam ka bari na ƙarshe ka kira insha Allah Eh, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh